mita 88.5 dala FM da zamani Abakar Sabo daga unguwar Sharda yar Kuka inda ake zargin wasu daga cikin 'yan sandan Antidaba sun yi sanadiyar salwantar rayuka wasu matasa guda biyu da suka haɗar da Ibrahim Suleiman da kuma Abubakar Isa Abdullahi waɗanda dukkan musu matasa ne da suka kai kusan shekaru talatin talatin da fara dai an zargi cewar 'yan sandan sun zo kama wani matashi ne wato kanin Ibrahim Suleiman mai suna Gaddafi Suleiman sai dai kuma hakan ya sa aka sami 'yar tangarɗa shi Gaddafin ya gudu garin kuma neman ba'asi ga wasu daga cikin matasan wannan yanki wato ake zargin 'yan sandan sun far musu har ɗaya aka harbe shi ya mutu wato Abubakar Isa shine wanda ake zargin an harba ya mutu shi kuma Ibrahim Suleiman suka daba masa wuka har rai halinsa yanzu haka zan haɗa mai sauro da tattaunawar da muka yi da mahaifin abubakar isa wato malam isa abdullahi da kuma mai unguwar yankin wanda mun same su a kofar gidan ana kokarin ana zama makoki ba za ku so mutu suna suna na isa abdullahi ni ne mahaifin fa da zai kai kamar shekara nawa ba wuce shekara talatin da biyu to ga wannan abu da ya faru a kansa ya kuka ji da faruwar labarin a'a wannan abu baka ai ba ma- ba a kwatantawa mun ji ciwon abu matuƙa da gaske yawa me yake ganin ya jawo faruwa abu to eh, rashin ma- wannan kusan a ce rashin iya aiki ne. ko ba gaskiya duk mutumin da za a ba makami ya kamata a ce an koya masa yadda zai amfani da ita amma ka zo ka samu mutum irin wannan ka kashe shi ba hujja ba dalili akwai rashin kwarewa cikin wannan al'amari su ake zargin sun masa Eh, su kuma yan sanda an ci daba yan an ci daba ne wani abu da ake ganin ya jawo sun masa hakan Eh, to wanda ya je kokari ce da abokinsa ne wannan ta faru wannan shine dalili yawa misali wannan mataki aka ɗauka yanzu eh to mataki tunda ba abu magana tana hannun mahukunta ba wani abu za mu iya cewa tukun sai mu saurara mu ga abin da hukuma za ta yi akai fiyo ma ya zo da kansa ne fiyo na sharaɗa ba za ku so mutu suna Alhaji Musa Ali mai unguwar sharaɗa Malam A.
ga wannan abu ya faru dama hakan takan faru Haka ba ta taɓa faruwa ba, kamar inda ya faɗa rashin iya aiki ne. Kaka kurin ku zo ku samu mutane da sana'a su da komai a gun sana'a, ku same su ku ku duka da harbi da gaddira wuka. Ai bai kamata ba. Ya kamata hukumar da Allah ya taimaka DPO sharaɗa Allah ya sa kamar da alheri. Duk shi kama su ajiyan, ya sanar da kwamishinan 'yan sanda duk duk wanda ya kamata zai sanar ya ya gaya masa.
'yan sanda ne wanda suka yi abu Eh 'yan sanda ne na antidaba. 'Yan sanda ne na antidaba.
tabbatar da cewa su 'yan sanda ne eh to su- tun da da bindiga akwai inifan a gunsu ne kiran ko musamman ga mahukunta kiran mu- musamman hukuma ta duba dai a duba a dau mataki akan wayannan mutanen saboda suna karkashe mutane ba da haƙƙinsu ba su zo su rauna mutane su yi mu- su dinga duka ba ji ba gani ba dalili ba ne wannan to bayan su akwai wani magidanci wanda shi ma makoci ne wanda kamar 'ya'ya ne a gurin su har ma da wasu da abin ya faru akan idan su da ma mahaifiyar Ibrahim Suleiman an zanta da su ga ma zantawar tamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ni suna na salisu magaji ba su abin da ya faru wasu mutane suka shigo mana da bindigu a wur- a ji- a wurinsu Eh, wayanda kuma suke da- daga ƙarshe yake nuna cewar ma'aikatan 'yan sanda ne suka bi su daga nan suka tarar da su a zaune sai da wani zo daga cikin su ya nemi kati ya buga waya suka ƙara su sannan suka zo suka bi su wayannan yara a guje da suka bi su a guje sun yi gudu mai dan tsawo daga nan tunda daga nan sun je haggin din kuka da su suka zagaya suka kamo su da suka kamo su sun toho da su shi ne kanin nasa shi wannan mai mutuwa yake cewa da ni baba kaga yadda aka yi ina zaune a can wurin na taso na biyo su da na taso na biyo su sai na ji harbi tawo tawo na ji harbi tunda na ji harbi sai na ga abun kamar ni kaina ya fi karfi na tunda jami'an tsaro sun zo guri har suna harbi kaga magana ta yi tsawo kenan sai na dawo baya da na dawo baya ina dawowa baya sai ji ne an ce ɗaya ɗan sandan ya ɗau wuka ya- ya yana sokawa shi wannan mai mutuwa Ibrahim ya kuke da shi shi Ibrahim ɗana ne tunda ɗan makwauci na ne shi ma wancan ɗayan ɗana ne tunda shi kuma mahaifinsa abokinmu ne za su kai shekara nawa na Ibrahim zai kai shekara ashirin da takwas ko talatin. Eh, shi ma kuma ɗayan haka duk kusan sa'o'in juna ne.
to me ake zargin ya sa su 'yan sanda su sun kama su Su abin da yake faruwa 'yan sandan ma da aka zo aka latsa cewa suka yi wai kwata-kwata hukuma ba turo su ta yi ba. Su sun to wai neman kuɗi ne. Dare da abin da suka bayyana wa muta cewar neman wani abu suka to ba turo su aka yi ba.
su suka yi magana da su suka faɗa haka wayanda suka magana da su suka faɗa haka akwai 'yan sanda daga can gurin da a nan asibiti ɗayan ma daga baya Allah ya taimake mu muna asibitin ya kawo kansa da ya kawo kansa aka rike shi daga nan wurin ya bayanin shi da waye da waye suka zo DPO na sharaɗa ma bai san da zuwan su cikin unguwar nan nan ba akan abin da suka aikata mana dan tun jiya DPO Allah ya saka masa da alheri da shi muke ta ɗawainiyar duk abin da ya kamata yanda muke zubar da hawaye a matsayin mu na iyayen yaran nan shi ma DPO haka yake zubar da hawaye yana nuna ladamarsa da abin da ya faru akan wannan lamarin Wannan mataki ko dauka bayan faruwar wannan abu.
bayan faruwar wannan abu Allah ka mana mai garin sharaɗa ya zo shi ma duk wani abu da ake yi tare da shi aka rinka yi saboda haka ga DPO ga mai garin sharaɗa mu dai mun yi kiran su kamar wayansu daga cikin wayanda ya dace a kirawo su san abubuwan sun zo sun sani mun yi hotuna na abubuwan da ya kamata duk muna da su a ajiye wayanda muka abun nan amma yanzu mu daban dai mu tun da muke dai a rayuwa ba mu taɓa tsintar kanmu a tashin hankalin da Allah ya nuna mana daga jiya zuwa yau ba tsakaninmu da wayannan mutane Allah ya bi musu hakinsu su kuma ubangiji Allah ya sada su da annabin rahama Allah ya yafe musu laifin kansu sunana habibu yawo abba Ciwo na ga a hannun ka me ya faru.
da daddare misalin takwas da rabi zuwa tara ma'aikatan antidaba suka zo muna zaune wani ya zo ya tsaya a gaban mu mu da abokananmu sai ya bi yaron nan gaddafi yana yunkurin zai kama shi sai yaron ya gudu sai suka je suka dan zagaye suka dawo sai wansa ibrahim wannan da ya rasu sai ya bi su da gudu sai na ga sun dawo gaba su sun kama gaddafin sun kama ibrahim din ni da abubakar isa ɗaya wanda ya mutu shi ma sai muka taso muka biyo su da sauran jama'a muna neman ba'asi me ya faru da za a rike su har su su wannan sai suka ce mana shi gaddafi ya san abin da ya musu na ce to mu yan uwansa ne ku tsaya ku yi mana bayanin abin da ya muku wani daga cikin mu Mustapha Haji sai wa dan sandan magana sai saki Ibrahim din sai muka ce to ba za mu koma ba mu koma mu bi su mu ga abin da zai yi sai dan sandan wani daga cikin su mai bindiga yake cewa mu koma fa zai harbi mu koma sai Abubakar Isa yake cewa ka harbin mana menene sai me in ka yi harbin sai ya harbi sama sai muka dan ja da baya sai muka dawo muka ƙara tafiya ya ƙara yin harbi sama sai yake ce abubakar isa ka koma fa zan harbe ka sai ce to ka harbe ni ma kawai sai harbe shi a zuciyar shi sai ya faɗi muka ɗauke shi muka gangara da shi bakin asibitin ɗaya daga cikin yan sandan kuma wani sai ya zara wuka yana kawo mana suka ya soki ibrahim din a baya na riko ibrahim din na ba da shi aka tafi da shi emergency na bi su ya kawo min suka ya caka min a hannuna shine suka gudu yan sandan muka bi su muka ɗauke su muka tafi emergency shi dama abubakar isa tun kafin mu je emergency ya mutu shi kuma ibrahim sai bayan ma an je emergency an dan bashi tallafin gaggawa to abin da yi ya riga ya zubar da jini da yawa Wataƙila mai sauro ce ya aka yi kuka gano ma 'yan sanda ne.
to mu mun dai gansu da uniform da riga an rubuta antidaba a jiki da wani tambarin kamar guza ne ko me ja a jiki to an rubuta antidaba ɗaya da bindiga ɗaya kuma ba ma shi da kayan amnesty a jikinsa da facing cap da wando da sauciki a kafarsa Ko kun san laifukan da suke zargin su da sun aikata.
to gaskiya ba zan ce ga laifin da ake zargin su da su sun bai mu ma tambaya muke yi su gaya mana me suka yi musu suke cewa wai shi ya san abin da suka yi musu ba su gaya mana abin da ya faru ba gaskiya ba mota suka zo a dan sahu suka zo abin da ya faru So da suna.
suna na Yusuf Abdulwahab irin sharaɗa abin da na sani ina dawowa bayan karfe tara haka sai na ga hayaniya sai na ga an turo da shi eh, wanda aka ce an kama kawai ina cikin ɗaki kawai sai na fito sai na bi su kafin na karasa can kawai sai na ji an fara harbi an yi harbi na farko an yi na biyu kawai sai muka kara na ce kai ai ba zan dawo ba tunda harbi suke ma na kara gaba ina zuwa na sami mai harbin sai na ce masa kai tsaya ni ne ankul din sa kawun su ne tsaya na ji menene yake faruwa sai ce a kawai in kyale shi shi wanda ya zare wukar haka ni kuma ta ta kansa nake nema nake in kokarin hana shi ya za a yi kokari yake za- caka min wuka yana suka yake kaiwa eh dan sandan wani gajere tattirna ɗaya daga cikin yaron shi wanda ya mutu din Ibrahim wanda aka cika wukan kawai ya durkusa kan yaron yaron da aka da aka a kamo din ana kokarin a tambaya menene yake faruwa kawai sai wallahi a gabana ya zara wukan nan ya buga masa a baya na rantse da Allah kusan haka sai da ya shiga har cikin cikin sa shi ba ma shi aka zo kama ba shi wan yaron ne ya rasu mana Misali za ku gane su waɗanda suka zo na ɗin.
ni na san su wallahi ana ka ai yanzu ma suna hannu shi DPO ya ce mana duk sun kama su suna hannu ɗaya ma da kansa ya kawo kansa a police station An ce mahaifiyar Ibrahim Sannaja. Me sunan ki hajiya?
Yana hawawa Abdullu Aibiya Ibrahim Suleiman shekararsa 28 Ga wannan abu da ya faru ya fi kaji da faruwar la- wannan labari.
sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ji abin da ban taba ji ba a rayuwa an cuce na an zalunce ni yaro na mai imani baya fada in kun fita fitan baya ba shi da abokin fada shi yake daukan ɗawainiya mu za ku ga babansa ba shi da karbin sa ya kare ba shi da isasshiyar lafiya shi ne yaro na na biyu shi yake tausaya mana shi yake ci da mu ke sha ɗawainiya makarantar kadansa babu kai ba ya fa- baya tashin hankali dan Allah dan annabi in kun fita ku nemi tarihin rayuwarsa da jama'a ku ci. baya shan komai baya sata ba ruwansa da magana baya faɗa da mutane amma duk da haka wani bawan Allah haka kawai yana jin haushin su. sai ya turo a zo a kama su wai saboda dan wasa yana da gurin something wai za a samu kuɗi ta zuwa ana faman guduwa ana guje-guje ana guje-guje da yaran nan. sai wai lalle sai an kama su ne ji suka turo mana hantu da ba na ilahi wa na ilahi wani abu da ake zargin ya haɗa su da wani wallahi tallahi babu fada ba tashin hankali kawai wawushi suke ji. an yi biki sun sa shadda abokinsa ne amina sa wallahi lazimu sai da ya jingina da mashin ɗinsa sannan ya fita kunya abokin wallahi wallahi jiya da ya karɓo mashin ɗin adashi ya ɗauka shi ya je ya karɓo mashin ɗin ya so ya rage kuɗin adashin ya bani dubu biyar ga su can ma ban taɓa ba to Allah kyauta ya kuma ji kansu kuma kamar yadda aka sani bisa al'adar shirin wajibi ne mu ji ta bangaren rundunar yan sandan jihar Kano don jin matsayinsu da kuma irin matakin da za su ɗauka tun a jiya kuma mun yi taɓin alli da mai magana da yawunsu DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya tabbatar mana da sun samu labarin faruwar lamarin kuma da yardar Allah nan ba ta daɗewa ba kafin a karkare wannan shirin za mu dawo a karo na biyu don jin martanin nasu tare da mai magana da yawun nasu insha Allah. Abakar Sabo akan mita 88.5 da laifin mu da zamani.